بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل رابع kenan في شروط مرود مريد الدخول في الأحمدية a cikin sharaɗin mai nufin shiga dariƙa tijaniya wato sharaɗin da za a gaya masa a- a ciki mutum tana da sharaɗa da dama akwai shi- eh, sharaɗai na inganci akwai kuma sharaɗai na kamala نعم za a faɗi waɗansu daga ciki a akalla dai kusan akwai sharaɗai wajen ashirin da uku da wani abu dai za a faɗi waɗansu daga ciki ne
فإن رمت أخذ الورد فهتر مقدما شقيا صحيح الإذن خير الأجلة نعم فإن رمت أخذ الورد idan kana nufin karki wurgi
فهتر مقدما to ka ka zaɓi muƙaddami تقيا mai tsoron Allah صحيح الإذن sai an ce alamun ba- ba- mukaddami mutumin da yake mai tsoron Allah ne Mhm.
shine wanda ya tara alamomi guda uku na farko hibzul hududi wa bazul majhudi walau fa'u bil uhudi wa qana'atu bil bil munkar نعم idan ma ya kiyaye duk wani haji da iyaka wanda ubangiji madaukakin sarki ya iyakance yake kar a yi مم.
kada a tsallaka ya zama shi ba a tsallaka wannan abu sannan yana ba da mutuƙar ƙoƙarinsa wajen ƙoƙarin yadda zai ga yin samun mamuratu wato abubuwan da ubangiji ya yi horo da shi kuma yana ba da mutuƙar ƙoƙarinsa نعم sannan ya zama mutum ne mai cika alƙawari sannan mutum ne ya zama mutum ne mai ya kana ma'ana mai wadata da abin da ya samu ba zai dinga hangen wani abu ba مم.
to wannan shine alamomi na ma'aiki da ne tsoron Allah to ga zaɓi wanda yake muƙaddami mai tsoron Allah
نعم صحيح الإذن wanda yake mai ingantaccen izini kuma yana da izini na takadimi din kuma da talkini din shi yana da su
خير الأجلة yayyan nan na shugabanni kuma ka duba a zamanin ka ga wanne ne fiyayyen wanda aukatin ka wanda yake shine fiyayye domin kada ya zama ka karba a wajen wani wanda yake bai kai shi ba kuma ka zama kana tsinkaya a zuwa wancan nan kaga zaka bar shi ka kenan ka tafi zuwa wajen wani مم.
da shi sa ka ne ka nemi wancan din eh yayyan shugabanni girmama da نعم تخلى عن أوراد المشائخ kawatunta كلها idan dai zaka shiga ɗariƙar tijaniya to wajibi ne kawatunta an aura da misali ga wurdan nan na shehannai kulle ha dukkanin ta dole ka basu duk gaba ɗaya su ولا تحشى kada ka ji tsoro kuma أنت فيهم الحتمي kai ka tabbata a cikin hurumin na shehu tijani قدوة koyi مم.
idan ka bar wurdan shehannai kada ka tunanin cewa kuma ai wani abu zai same ka ka bar su ka dawo ɗariƙar tijaniya to مم.
kada ka tunanin wani abu zai same ka kai kana cikin hurumin nan na shehu tijani نعم فرب الهما kaga ubangijin nan na ma ba taka wato ma abocin nan shi wannan wajen kiwon يحميك zai kiyaye ka من كل da فتنة kowace irin fitina zai kiyaye ka mala
ومن كل هول da يبتشى dukkan wani tsoro da ake tsoron sa kowane irin tsoro ne da ومصيبة kuma musiba ce kowace iri ce shi da jami'in tsare نعم فأنت بمرأ منه kai ka tabbata a magana minhu gare shi kana nan shehu jani yana kallon ka inda kana cikin wannan dari gaskiya ne kana Hakan.
magana sai na kallon hakan da gaskiya fa da ومسمع majiya kuma kana cewa kaza yanzu yanzu na yaji ka ويرعاك في yana الدنيا kiyaye ka a nan duniya da وأخرى lahira kuma بهمتك cikin ma'amadiya yake yi
ولازمه ما هييت kalizimci shehu tijani ko kuma kalizimci wannan wurin مم.
ba hayi ta mutukar rayuwarka in dai ka karba تسمو على الورع za ka ɗaukaka a bisa duk shauran talibai in dai ka karbi ta wani ولا تتركن ولا تتركنه kada ka bar shi shi wannan wurin in ka karba
فتجزى بحسرتي idan ka bar shi shi wannan wurin za a sakan ka maka bi hasaratin da tabewa duk wanda ya karbi wannan wurin da shehu tijani kuma ya bar shi Hmm.
bari kulli نعم
to lalle da shehu tijani ya faɗa ya ce to ko ba ta cancanta gare shi ba kuma halaka za ta zo masa lalle lalle domin an je daga cikin labarai na manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a shehu tijani ya faɗa ya ce duk wanda ya riki wannan wurdin to lalle in zai karba ka tunatar da shi ka gaya masa a cikin wasiyar da za ka gaya masa ka gaya masa ka ce zikiruna haza azimu نعم wannan wurdin namu da za ka karba kuma abu ne wanda yake babba ba saboda ka shaidan ka wata furi da fi shaidan ka kace kai sakaci kace ka bar shi domin abu ne wanda yake ya gama da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka ce ya gama da salatin annabi kaga abu ne wanda yake mai girma shine kofa ta cika shine ma hada wanda yake mai girma duk wanda ya bar wannan kofar ya bai samu wata kofa kuma bayan wannan bayan kofa to isa lalle lalle duk wanda zai karfi a matsayin ka na mukaddami duk wanda zai karfi kadika ka gaya masa cewa wannan ba abin da zaka fara lamari ne babba ba zaka in ka fara kada ka yadda ka daina in ko mutum yayi ya bari ya daina kuma ya bari tarkan kulliyan to hillu bihil halaku fi dunya wal akhirah halaka za ta same shi a cikin duniya da lahira
ومن قد تخلى عن طريقة شيخنا wanda ya zama yawo finta ga dariƙar shehu فسجل عليه بالهلاك ka ji ma abin da ya faɗa to kai kai mutlaqan ka ce masa ya halaka
وشقوتي ka ce ya tsaya ta duk wanda ya karɓi wannan baraka lalle ne kada yadda mutum ya zama ya bar shi bari bari su yi
ولا تتهاون فيه Kada من ka- بعد أحزه kada ka wulakanta gare shi in ba da hazi bayan ka riga ka karba kada ka wulakanta
فكم مبتلا بذا da yawa wanda aka jarrabe shi da za da wannan لكل بلية dukkan musiba ya zama ya karba din ya bari bari kulli din idan ko musiba ta same shi نعم وآهز ورد غيره kaga mai rukon wurdin wani shehu tijani بعد bayan ورده ya karbi shehu wurdin shehu tijani kuma ya je ya karbi wani wurdin kuma فمنسلخ حقا على الأحمدية wannan ka ce an masa insilahi shine eh, kamar yadda miciji yake fita daga cikin sabansa kenan Na'am.
shine insilahi kenan نعم to wannan an masa zara kenan مم.
hakan da gaskiya al ahmad yake ga dalika tijaniya Na'am.
yana karba an yaje ga wani wurin da niyyar cewa zai hada to nan kace amma islahi eh an masa an cire shi daga cikin dalika tijaniya ya fita
سوى ما إذا قد تاب sai dai idan fa wannan mutumin ya tuba kuma من ورد daga غيره wannan wurin yace ya ba wancan wurin ya dawo zai karbi shi na shehu tijanin وجدد ya kuma yin tajididi to dole yana buƙatar tajididi tun da da can an masa islahi مم. لكن بالأهود sai dai kai الوثيقة mukaddami idan za ka ƙara ba shi wannan lalle ka karɓa alkawari wanda yake amintacce daga wajensa cewa in ya karɓa ɗin kuma ba ba zai kuma zuwa ya irin wancan abin da ya baya ba نعم وفيه جنى الدارين a cikin wannan wurdi هم.
akwai wadata ta gidan duniya da ta lahira a cikin waɗannan من غير ثروة amma ba wadatar ba ba wai kuɗi ake magana ba Mm.
Allah ne zai baka wadata ta duniya ya zama ka wadata kwata kwata ba ma ka tunanin wannan abu kawai ka wadata da Allah ka wadata هم.
Eh, وفيه المنى a cikinsa akwai abun guri والعز akwai buwaya ɗaukaka من غير أصبة ba tare da jama'a ba malam ba Ba.
wai a wannan abu ne wanda ba a dauka ce daga Allah هم.
ba wai a wai tara mutane ko kuma a wai sai yan uwa ne ko wasu dangi ne zaka dogara da su a cewa ka dauka ka a Allah ne zai dauka ka wannan kuma wadatar da zaka zo ka yi ba wai a wadatar cewa da zaka zo ka wadata wai da kuɗi ba a Allah ne zai wadatar da kai ya zama ka wadata ga wurin duk kowane mutane
هم.
shine wadatar da yake magana ودع زور كل الأولياء وكبر- بالتوسل kamar zaura نعم ziyara yana ɗaya daga cikin sharaɗi na har ila yau Mm.
ne wannan dariƙa هم.
ka bar ziyaran duk kowane wali بالتوسل ziyara ta tawassuli ta neman tsani kana نعم neman cewa ya sada kai zuwa ubangiji هم.
kada ka- توسل بحتمهم ka ji malam ka yi tsanin ta ga bi hatimihim bi hatimihim هم.
da hatimul auliya shine shehu tijani لكل مهمة dukkanin na himmarka kowanne kada ka ce za ka yi neman tawassuli da wani Na'am.
wani mutacce ne ko raye هم. وأنزل ببابه جميع ka النوائب saukar da duk musibinka bi ba bihi a kofa shoki فتكفى همومها بأسرع ilan maka da لمحك bakin cikinta da Mm.
mafi gaggawan walƙawa nan da nan za ta ɗauke هم.
yanzu yanzu nan ne Mm.
ka aje ودع زور كلهم kamar ziyarar nan na dukkaninsu بدون, kowane daga cikin بدون توسل ba tare da tawassuli ba kowane بذلك قد أجاب بأر da الأحبة haka ne ma shi shehu tijjani ya amsa wa ba'an nan na shugaba masu نعم ya ce ma ziyarar ma bitu da tawassulin din ma Mm.
kada ka ziyarce su مهم.
abin da ya faɗa kenan domin ya yi bayani cewa idan dai ba wanda ya riga ya zama zuciyarsa ta tsarkaka ba za ta yi masa wani wasu wasi na wani abu ba to مم.
ko da ma ziyarar ba ta wasu liba ce ma kada ka ziyarci idan dai haka sun zuciya ga watakila za ta je ka ga ko girman sa ka ga wannan ɗansa haka dinga neman ta wasu da shi to kada ma ka ce za ka yi ma ko biduni ta wasu liba haka shi ya ne نعم.
ya riga ya mutu
ولا تتدخل إن أردت سلامة عن الأولياء kada ka yi kwaraka مهم.
wato ka zama get kirasha kenan مهم.
a wajen wajiri in نعم aranta salamata in dai kana son kubuta ka ce za ka shiga wa malamai ba tare da wani sallama ba tare da izini ba ka ce kawai za shi ne ta ɗafurin kenan sai نعم za ka shiga wajensu ba tare da izini ba wa kana abizal hatimi ka isu da shehu tijjani malam mm kudwaci shi ne koyi na malam ka isu da shi ya ishe ka ka ce za ka tafi wajen wani ka bari malam
wa amma ziyaratul quburi amma ziyara nan na kabar bara wa ihwatin ya ba da kaifiyar yadda za a yi tawassuli din da shehu da manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma shehu tijjani na'am cewa duk lokacin da mutum ya ke nufin wata bukata daga cikin bukata ta duniya ko ta lahira na'am zai salatin fati 100 na'am wannan ya ba da ladanta kuma ga manzo sallallahu alaihi wasallam na'am da niyyar Allah ya biya masa bukatar da yake so na'am sannan bayan ya gama ya yi wannan salatin ya dinna wannan niyya sannan ya faɗa ya ce ya rabbi tawassultu ilaika bi habibika wa rasulika wa azimul qadri indaka sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallama fi qala'il hajati allati uriduha na'am ya faɗi wannan addu'ar da muka faɗa ya faɗa so dari na'am sannan bayan haka sannan ya ce allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi jahil qudbil kamil sayyidina ahmad ibn muhammad al-tijani wajahi indaka an tuɗe ni kaza wa kaza ka faɗi abubuwan da kake so sai ka ambaci bukatar ka a daidai wannan wajen ka faɗe ta da ainihinta ka faɗi wannan addu'a da muka faɗa kuma kana ambata bukatar ka faɗa ka har su goma na'am sannan bayan haka sannan kuma sai kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da salati fati kafa daya na'am sannan bayan ka gama sannan kuma kuma cewa Allahumma adini kaza wa kaza ka faɗi bukatar ta kuma ila iya ka faɗe ta da ainihinta ne na'am sannan kai salati kuma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da salati fati so uku na'am to in kai haka insha Allah za ta ka kowace iri ce insha Allah za ta ka wannan shine kaifiyar tawassuli da manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma shehu sallallahu alaihi wasallam na'am eh na'am na'am wa amma ziyaratul quburi amma ziyarar kaburbura wa ihwatin da kuma yan uwa fala tatrukannaha nan kada ka barta biduna mashaqqati na tare da wahala ba mutum karfe ba wahala ba ce nan kada ka barta na'am
ka ziyarce su malam mm eh na'am kaburbura nawa ne na'am Mm.
kowanne su su wannan din ba didire shi ma yayi magana Mhm.
a ciki can yayi magana a cikin wasu littafan da dariƙa Na'am.
ya faɗa ya ce mutum zai iya yi kamar yadda muka faɗa a baya za ka iya ziyartar kabarin waɗanda suke a matattu ne ka iya ziyartar su ka ziyarci kabarin su amma shi ma ba da irin wannan neman tawassulu ko kuma wani abu ba na'am kada ka nemi wannan amma kuma a wani wajen kuma ya nuna cewa shi ma ɗin in ba mutumin da yake da salamatu sadirin ɗin ba mhm to shi ma ko da ma ziyarar ce ma kada mutum na'am yawa shi ma din ya faɗa amma dai a da yawa a cikin wasu littafan dai abin da aka yi magana da ke na'am anil mustafa zuru zurul qubura
annal mustafa mm zuru yace ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zurul qubur ku na'am ziyarci kabarbura tazawur ai tazawaru ku Na'am.
ziyarci juna kuma wala tatajawaru amma kada ku yi makotaka li hawfil laginati saboda tsoron kwafi na'am wato kada ya zama da cewa saboda shi koyaushe mutum kuna zaune tare da shi koyaushe to daga nan ne kuma za a ga akwai tar- akwai zuciya kuma abubuwa da dama za su iya shiga tsakani wanda daga nan ne kuma zai ga ko hasada ko kuma wani lagina ya ya ta shigo ciki to shi yasa yake magana da san cewa ta jawo ni din cewa yana kawo irin waɗannan abubuwa na'am amma ziyara sai ga irin wannan mutum tana ƙara wa mutum soyayya ne
ومن زار غير الختم wanda ya ziyarci wani shehu da jani لا إذن عنده wanda ba izini gare shi ba ba masa izini ba ولو دام يتلو ورده كالوظيفة ko da ya dawwama yana karanta wazifarsa ko da wurdinsa a gaba ɗaya yana dawwama مم. فلم ينتفئ به to ba zai amfana da wannan abin da yake karantawa ba.
مم. ولا ba بمزوره kuma zai amfani da wanda ya ziyara ba ba zai amfani shi ba لإراله saboda ya bujira
يجزاء ya bujira ya bujira gaba da shehu jani ya kawo da kansa gaba da shehu مم.
jiza ma bi kullu raziyati نعم za a zagan ga masa ma da dukkan kowane irin ma raziya kaskanci ma za a zagan ga masa kowane iri
الحمد لله
Allah